بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masauraranmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka karatuttukan da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin idan ba manta ba a satin da ya wuce mun faro bayani a cikin babin da yake bayani akan kyauta da kuma ciyarwa a ɓangarori na alkhairi saboda fatan maya gurbi daga Allah subhanahu wa ta'ala sai lokaci ya halarsa a yau insha Allah za mu tashi daga hadisi na ɗari biyar da hamsin da bakwai malam tsayin bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وعن أبي كبشة عمر بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول an karɓo daga Umar bin Sa'ad al'anmari Allah ya yarda da shi ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa.
ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه Mutum uku ina rantsuwa a kansu kuma zan ba ku labari a kansu saboda haka ku haddace shi.
ما نقص مال عبد من صدقة Dukiyar bawa ba ta taɓa tawaya ba saboda sadakar da yake yi.
ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزة
Ba a taɓa zaluntar bawa da wani zalunci wanda ya yi haƙuri a kansa ba, face sai Allah ya ɗaukaka shi saboda hakan, face sai Allah ya ƙara masa ɗaukaka saboda hakan.
ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها
Bawa bai taɓa buɗe ƙofar maula da roƙon mutane ba, face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe masa ƙofar talauci.
وأحدثكم حديثا فاحفظوه Zan ba ku wani labari saboda haka ku haddace shi.
قال إنما الدنيا لأربعة نفر Yake cewa duniya ta mutum huɗu ce.
عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا Na farkon mutum huɗun shine bawan da Allah ya ba shi dukiya da ilimi kuma yana jin tsoron Allah a cikin wannan dukiyar tasa yana sada zumunci kuma ya san haƙƙin Allah a cikin dukiyar tasa.
فهذا بأفضل المنازل Wannan yana mafi fifikon masaukai.
وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو نيته فأجرهما سواء Na biyu shine bawan da Allah ya ba shi ilimi, amma Allah bai ba shi dukiya ba, amma mutumin duk da haka ya kasance mai kyakkyawan niyya yana cewa idan da a ce ina da dukiya to da na yi irin aikin wane, saboda haka shi da wanda ya yi aikin ladansu ɗaya ne, saboda niyyar da yake da ita ta alkhairi.
وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا Na uku shi ne bawan da Allah ya azurta shi da dukiya amma bai ba shi ilimi ba, saboda haka sai ya zama yana hauma-hauma a cikin dukiyarsa baya jin tsoron Ubangijinsa a cikinta, baya sada zumunci kuma bai san haƙƙin Allah a ciki ba.
فهذا بأخبث المنازل Wannan yana mafi munin masaukai.
وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواء
Na hudu na ƙarshe shine bawan da Allah bai azurta shi da dukiya ba, bai ba shi ilimi ba amma yana fatan idan da a ce ya samu wannan dukiyar to shi ma da ya yi facakali ya yi ya fantama ta hanyoyin da ba su dace ba har ma yana cewa ina ma da a ce ina da dukiya da na yi irin aikin wani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai ba shi gwargwadon niyyarsa kuma zai zama daidai da wanda ya samu dukiya ya aikata zunubi da ita a wajen zunubai.
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau kuma ingantacce.
وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة
An karɓo daga Nana Aisha Allah yarda da ita take cewa akwai wani lokaci da suka yanka akuya.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake tambayar ta me ya rage daga cikin wannan akuya.
قالت ما بقي منها إلا كتفها
Sai ta ce ai ba abin da ya ragu daga cikin ta face kafaɗarta.
قال بقي كلها غير كتفها
Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa abin da ya kamata ki faɗa shine dukkanta ya ragu in banda kafaɗarta saboda abin da mutum ya yi sadaka da shi shine nashi amma abin da ya ci wannan ba shine nashi ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka saboda wanda ya ciyar zai riski ladan shi a lahira رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau kuma ingantacce
وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت
an karɓo daga asma'ir abubakar Allah ya ƙara musu yarda su duka biyun take cewa
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce min لا توكي فيوكي الله عليك kada ki rinka mammako ke ma sai Allah ya rike miki hannu ya daina yalwata miki abin hannunki
وفي رواية أنفقي أو انفحي أو انضحي ولا تحصي فيحصى عليك ولا توعي فيوعي الله عليك a wata ruwayar kuma shine ki dinga ciyarwa ki dinga wawwatsa dukiyarki ga mutane kada ki dinga kididdiga ke ma Allah sai ya yi miki kididdiga lokacin da zai baki dukiya وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول an karɓo daga abu huraira Allah ya yarda da shi ya ji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa مثل البخيل والموفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما misalin marowaci da wanda yake ciyarwa kamar misalin mutum biyu ne waɗanda suka sa wasu manyan riguna na ƙarfe rigunan nan sun taho tun daga inda nonuwansu yake har zuwa makoshinsu فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره
amma shi wanda yake mai ciyarwa to duk sanda ya ciyar sai ka ga wannan rigar ta sako ta rufe masa hatta 'yan yatsunsa da digadigansa duka duk ta rufe وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع amma shi marowaci baya so ya ciyar da wani abu sai dai idan kowanne ɓangare ya liƙe da abin da yake ɗamfara da shi ya ta ƙoƙarin buɗawa amma abin ya ƙi buɗuwa
متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
وعنه رضي الله عنه قال mana abin da yake nufi shine duk mutumin da yake ciyarwa da yawa Allah zai dinga yalwata masa arzikinsa amma dukkan mutumin da ya zama cewa yana mako baya ciyarwa yadda ya kamata to Allah maɗaukakin sarki ba zai sanya shi ya ji daɗin dukiyarsa ba kuma dukiyar ba za ta dinga ƙaruwa ba kamar yadda hadisi yake nuna cewa akwai mala'iku guda biyu ɗaya yana cewa ya Allah duk mai ciyarwa ka yalwata masa ɗayan kuma yana cewa duk wanda baya ciyarwa ka haɗa shi da asara na'am
وعنه رضي الله عنه قال an karɓo dai daga abu huraira Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه duk mutumin da ya yi sadaka da kwatankwacin dabino ɗaya daga abin da yake mai kyau dama kuma Allah baya an san wata sadaka sai mai kyau to Allah maɗaukakin sarki zai anshi wannan sadakar tasa da hannun damansa ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل sannan Allah maɗaukakin sarki ya raini wannan sadakar ga ma'abocinta ta dinga girma ta dinga girma har ta zama kamar girman dutse kamar yadda ɗayan ku yake rainan ɗan ƙaramin yaron shi
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
an karɓo daga shi Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa
بين رجل يمشي بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان
akwai wani mutum yana cikin tafiya a cikin daji kawai sai ya ji wani sauti yana cewa da yana sai ya ji wani sauti a cikin wani girgije yana cewa ka shayar da gonar wani
فتلحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة sai wannan girgijen ya kauce sai ya je ya zuba ruwansa a cikin wani guri mai duwatsu masu zafi
فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته kankace mai kawai sai gashi makwararan ruwan gaba ɗaya ta cika da ruwa saboda haka sai ya bibiyi wannan ruwan inda ya gansa yana tafiya sai ya ga wani mutum a tsaye a cikin gonarsa yana karkatar da ruwan inda yake so da manjagaran shi
فقال له يا عبد الله ما اسمك sai ya ce ya kai bawan Allah ya sunanka قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة sai ya ce sunana wane sai mutumin ya ji cewa ya yi daidai da sunan da ya ji an faɗa a cikin wannan girgijen فقال له يا عبد الله لم تسألني عن اسمي sai ce ya bawan Allah me yasa kake tambayar sunana فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها ya ce wani sauti na ji a cikin girgije yana cewa ka shayar da gonar wane kuma sai na ji an ambaci sunanka don Allah ba ni labarin abin da kake yi a cikin wannan gona ta kamana har haka ta samu gare ka
فقال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه yace to amma dai tunda ta kama sai ka ji abin da yake faruwa to ni ina duba abin da yake fitowa daga wannan gonar sai na kasa shi gida uku na yi sadaka da ɗaya bisa uku na ba wa iyalina ɗaya bisa uku na sake shuka ɗaya bisa uku
رواه مسلم muslim ne ya rawaito
باب النهي عن البخل والشح babin da yake hani akan rowa da kuma mako
قال الله تعالى Allah maɗaukaki yana cewa, وأما من بخل واستغنى Amma wanda ya yi rowa kuma ya wadatu, وكذب بالحسنى kuma ya ƙaryata labarin aljanna, فسنيسره للعسرى za mu sauƙaƙe shi ga wahala.
وما يغني عنه ماله إذا تردى Dukiyarsa ba za ta amfane shi ba idan ya halaka.
وقال تعالى Allah maɗaukaki yana cewa, ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون duk mutumin da aka kare shi daga ƙauran kansa, to tabbas waɗannan su ne waɗanda suka rabauta.
وأما الأحاديث فقد تقدمت جملة منها في الباب السابق
amma hadisai waɗanda suka hana ruwa to da yawa daga cikinsu sun gabata a babin da ya wuce
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga jabir Allah ya yarda da shi manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ku ji tsoron zalunci saboda zalunci dubbai ne ranar alkiyama واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم ku ji tsoron rowa saboda rowa ta hallakar da waɗanda suka zo gabaninku
حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم saboda ta jawo musu har sun zubar da jinanansu kuma sun halatta haram
رواه مسلم muslim ne ya rawaito
باب الإيثار والمواساة babin da yake bayani akan fifita wani a kanka da kuma bayani akan taimakawa mutane
قال الله تعالى Allah yana cewa
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة kuma suna fifita wani akan kawunansu ko da ko suna da bukata suna jin yunwa suna fama da talauci akan wannan abin da za su bayar
وقال تعالى Allah yana cewa ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا kuma suna ciyar da abinci duk da cewa suna son shi ga miskini da maraya da kuma wanda aka ribato daga yaƙi إلى آخر الآيات har zuwa ƙarshen ayoyin da suka zo a cikin suratul insan
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah iya da shi yana cewa جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da annabi tabbas yana cikin wahala da talauci saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika wajen ɗaya daga cikin matansa sai take cewa na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ba ni da wani abu sai ruwa
ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake aikawa zuwa wata matar tashi ita ma sai ta faɗi irin haka har duka matan nashi guda tara kowace ta ce ba ta da wani abu sai ruwa لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقال من يضيف هذا الليلة
annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aika cikin matansa gaba ɗaya bai samu wacce take da wani abu da za a iya ba wa bako ba sai ya yi kuwa a cikin sahabbansa yake cewa wane ne zai karɓi bakuntar wannan yau
فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله sai wani mutum daga cikin mutanen madina yake cewa ya manzan Allah ni zan anshi bakuncinsa فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ya tafi da shi zuwa gidansa ya ce da matarsa ki girmama bakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء a wata ruwayar ya ce da matarsa kina da wani abu قالت لا إلا قوت صبياني sai ta ce a bani da komai sai fa ɗan abincin da na rage wa yarana
قال فعلليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وإذا دخل ضيفنا فأطفئ وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل yake cewa to ki ɗan yi musu dabara ki kautar da hankalinsu mana idan suka so cin abincin dare to ki musu dabara har su bacci idan kuma baƙonmu ya shigo domin ya ci abinci to idan mun zauna za mu fara cin abinci to ki yi ƙoƙari ki kashe fitila saboda ki nuna masa kamar muna ci
فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال sai suka zauna baƙon nan ya dinga cin abinci su kuma suka kwana babu komai a cikinsu lokacin da ya wayi gari sai ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake ce masa
لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة "Kai, Allah ya yi mamakin yadda kuka yi da baƙonku a daren da ya gabata متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga shi Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi ya ce طعام الاثنين كافي الثلاثة abincin mutum biyu ya ishi mutum uku وطعام الثلاثة كافي الأربعة abincin mutum uku ya ishi mutum hudu متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال a wata ruwaya ta Muslim daga Jabir Allah ya yarda da shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa
طعام الواحد يكفي الاثنين abincin mutum ɗaya ya ishi mutum biyu وطعام الاثنين يكفي الأربعة abincin kuma mutum biyu ya ishi mutum hudu وطعام الأربعة يكفي الثمانية abincin mutum hudu ya ishi mutum takwas
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال an karɓo daga abu sa'idin khudri Allah ya yarda da shi yana cewa
بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له yace muna cikin tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai wani mutum ya zo akan dabbarsa فجعل يضرب بصره يمينا وشمالا sai ya dinga wawwaigawa hagu da dama
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فلي فليعد من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له duk mutumin da yake da ragowar abin hawa to ya ba da shi ga wanda ba shi da shi
ومن كان معه فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له duk wanda yake da ragowar guziri to ya ba da shi ga wanda bai da guziri فذكر من أصناف المال ما ذكر annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi nau'uka na dukiya daban-daban
حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل har muka gane cewa kusan mutum bai da wani haƙƙi na ya bar wani abu da ya ragu a wajen shi ba tare da ya ba wani ba رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة an karɓo daga sahal ɗan sa'ad Allah ya rera shi yake cewa wata mace ta zo da wani bargo wanda aka saƙa sai take cewa
نسجتها بيدي لأكسوكها
Ya manzon Allah na saƙa wannan ne na saƙa wannan ne da hannuna domin na tufatar da kai ita فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya fito da wannan bargon yana mai buƙatar sa ya fito cikin mutane ya sanya wannan bargon a matsayin mayafinsa
فقال فلان اقسنيها ما أحسنها sai wani daga cikin sahabbai ya ce ya manzan Allah ka tufatar da ni wannan tufan manaka yana da kyau فقال نعم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba matsala kakka damu annabi ya zauna a mazauninsa zuwa wani lokaci sannan ya dawo gida ya nannaɗe ta ya aika da ita zuwa ga wannan mutumin فقال له القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا
suka ce waɗanda suke tare da shi sai suka ce kai wani baka kyauta ba yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan bargon yana da buƙatuwa zuwa gare shi amma shi ne ka roƙe shi saboda ka san baya mayar da wanda ya roƙe shi wani abu
فقال إني والله ما سألته لألبسها ya ce wallahi ni fa ban roƙa domin na na tufata da ita ba إنما سألته لتكون كفني na roƙa ne kawai domin na ajiye ta ta zama alkafanina قال سهل فكانت كفنه sahal yake cewa ta kasance ita ce likafaninsa رواه البخاري bukhari ne ya rawaito
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال an karɓo daga abu musa al-ashari abdullahi bin qais allah ya rada shi yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya da aminci Allah su tabbata gare shi yana cewa
إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ash'ariyun duk lokacin da guzurinsu ya kusa karewa ko kuma abincin iyalinsu ya zama ya kusa karewa to suna tattara abin da yake hannunsu gaba ɗaya sai su tara shi a guri ɗaya sai su raba shi a tsakaninsu daidai wa daida don haka su nawa ne ni ma nasu ne متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به Babin da yake bayani akan tsere a cikin al'amuran lahira da kuma yawaita abin da ake neman albarka da shi.
قال الله تعالى Allah yana cewa وفي ذلك فليتنافس المتنافسون a cikin wannan sai masu tsere su yi ƙoƙari su yi tsere mana a cikin neman aljanna da abin da zai kusantar zuwa ga Allah.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب an karɓo daga sahal ɗan sa'ad Allah ya yarda da shi yana cewa mazalar tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi an zo mai da wani abin sha فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ annabi sallallahu alaihi wa sallam an zo masa da wani abin sha sai ya zama a damarsa akwai ƙaramin yaro wanda yake shine ibn abbas a kuma hagunsa akwai dattijawa فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء sai ya ce da yaron za ka min izini na ba waɗannan tsofaffin
فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا
sai shi ibn abbas yake cewa ya manzon Allah wallahi ba zan iya fifita wani daga abin da ya fito daga hannunka ba
فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya shi a hannunsa متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karbo daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا a lokacin da ayyub Allah ya kara masa yarda yake yin wanka tsirara فخر عليه جراد من ذهب sai wasu fari na zinare suka faɗo فجعل أيوب يحفي في ثوبه sai ayyub ya dinga ɗiba yana zubawa a cikin tufansa فناداه ربه عز وجل sai ubangijinsa mai girma da ɗaukaka ya kira shi يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ya kai ayyub ashe ba na wadatar da kai daga abin da kake gani ba قال بلى وعزتك ya ce "Eh, haka ne ina rantsuwa da girmanka ولكن لا غنى بي عن بركتك sai dai ba zan iya wadatuwa daga albarkarka ba رواه البخاري bukhari ne ya rawaito masu waran mu saboda ƙurewar lokaci za mu dakata ne insha Allah za mu haɗu a wasu darsan kafin wani lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh